Bismillah, Studio Alhuda wa Nur da ƙwar ke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam.
Darasi na bakwai, kasata na biyu.
yana iya yiwuwa ya riga su kabarta wanda musu ishara da hannu ba ko kuma ya kabarta sallah su ma sun kabarta a tsayen amma bai kula ba da ya musu ishara sai da ya shiga cikin sallah ke sai da shiga cikin sallah Allahu alam عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده wannan hadisin na Abdullahi ibn Yazid al-Khatmi al-Ansari yake cewa haddathana al-Bara'u al-Bara'u ibn Azib ya bani labari wa huwa ghayru kadhubin kuma shi ba makareci ne ba qala yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah salati da aminci Allah tabbata gare shi ya kasance idza qala idan yace sami Allahu liman hamidahu kana idan ya dago daga rukui lam yahni ahadun minna zaharahu ba ɗai cikinmu mai lankwasa bayan shi kenan mai kenan ba mai lankwasa bayan shi da sunan shi ta sajada hatta ya ƙa'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan sai manzo Allah ya kai sajada sun ma na ƙa'u sujud na ba'dahu sannan sai mai sajada bayan shi kenan wannan siffa ce ta yanda sahabbai suke bin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya dago daga rukui ba kwan rage aka yi ba a rubuta ƙasa sai in ya kai ƙasa sannan su ma sai su yi mi sai su taho su ce su yi sajada kuma haka ya kamata a ce kowa ya yi kowa wanda ke bin liman ya kamata in liman kin shi ya kabbara zai yi sajada kar ya sajada har yi ilhan liman ya kai ƙasa wannan shine asalin mutaba'a to kenan mutum ya kiyaye abu uku in sha da liman kar shi rage liman da yanzu in kabbara harama ce da ka rage liman ba kai baka shiga sallah ba yanzu sai ka yi haka sallah ba kai komi ba ko da ka yi sallah in dai ka rage liman kabbarta to baka shiga sallah kuma kabbara harama in ka yi tare da liman ita ma ita ma baka shiga sallah ba kenan ka jira liman ka tabbatar ya kabbarta yana kakka riga shi kakka ji tare da shi kuma kakka mashi jinkiri dogo wanda zai sa ya yi wani abu ka daɗe ba ka yi ba shi ma duka wannan ba a son shi yan mutum shi kiyaye wannan kin saboda akwai rashin da sallah mutum za ta ɓaci عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أبو هريرة رضي الله عنه كسوى من زعل الله صلاة إلى أمس ثبت غير شياتي إذا أمن الإمام فأمنوا دل من ياتي آمين كما قلت آمين أمن أي إذا قال آمين لن ياتي آمين كما قلت آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة لندو وند آمين كنشي فإذا إذا ملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه ذا غافر تامشي أبن دقباتا نذنب بنشي كنا أن حديث tare da cewa wasu malaman mazhaba suna ganin liyan bai ce amin wannan raddi ne akan su gare su cewa mi limami shi ma zai ce amin dan man wafaqa ta aminu ko kuma idan ammana al imam kenan liman shi ma na cewa mi amin kenan liman na cewa amin mamu na cewa amin wanda ke shi kadai shi ma na cewa amin in ta gan fata sai ce amin sannan mala'iku kuma suna cewa amin to duk wanda amin din shi ta yi daidai da ta mala'ika za a gafarta mishi abinda ya gabata na na, na zanubban shi wannan ya nuna cewa amin tana da mi falala sannan kuma sababi ne wanda za a samu kafara ta hanyar shi kankare zunubai sannan kuma liman kamar yadda yake bayyana kabarbari to amin ma zai bayyana ta zai bayyana ta tunda an ce idan an mana da yin bai bayyana ba ai ba ku sanin cewa ya yi ko bai yi ba sannan mai cewa amirkin ya zama zuciyar shi ta san mi shi ke faɗa kuma yana halarci na mutum na cina ta shagalce ba na tunanin wani abu sai an ce amin shi ma ce amin ya bi mutane wannan watakila bai samu wannan fallar عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن الصلاة عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة حديثين قدابيو دوك سنة بيان sauƙi da kuma yin sallah takaitacciya idan ya zama tare da mamuni hadisin farko na abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan salla alaikum linnasi falyukhaffif idan ɗayan ku yamma mutane sallah to ya takaita ya dan rage fa inna fihim ad-da'ifa dan a cikin su mai rauni ko raunin imani ko raunin jiki والسقيمة دمر اللاهية وذا الحاجة دم بقاته وإذا صلى أحدكم لنفسه إذا ينكك ويا ما كانش صلى فليطول ما شاء يطوي تاين ديكيسو عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه لقد أبو مسعود الأنصاري الله شر شي قال يتي جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تنيازه وجمع الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي inni la ata'akharu an salati subhi ni ban zuwa sallar asuba ko kuma ina jinkiri in ki zuwa sai in ga sallar asuba min ajli fulani saboda wani mimma yutilu bina saboda tsawaita mana da shike inna san shike sallah ban zuwa qala sai yace shi mai ruwaya fama ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ghadiba fi maw'idatin ya fushi ya hasala a cikin wani wa'azi tun da shike a shadda mimma ghadiba yawma idin wanda ya fi tsanani akan hushin da yi a ran nan fa qala sai yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna minkum inna minkum munaffirin lalle cikin ku da kai masu kora mutane wasu aikin su kora mutane ne fa ayyukum amman nasa duk wanda ya jagoranci mutane cikin ku falyujiz to ya takaita ma fa inna min wara'ihil kabira dan bayan shi da kai tsoho wasagira da yaro karami wadal haja da mai bukata kenan shari'a kamar yadda ba ta so kuntatawa ga mutane ba to kuma mutum ya kamata ya kalli halin wayanda suke bayan shi an ga hadisin yana nuna kenan wajabcin tabaitawa ko rashin tabaitawa a cikin sallah tare da cewa a cika sallah kenan gan mutum ya tuka da gagga da yanda mi zai tauye ta ya cika tsayuwarta da ruku'inta da kuma mi da sajadarta ya karanta abin da yake wajibi shi karanta kan mutum ya takaitacciya kuma wurin rage wakin kai zama kamar wasa kada masu karanta sun manazar su duka mudahammatan a duka ba san mi aka ce ba ma'ana komai wanda duka wannan bai dace ba ya kamata a doki abun da kima saboda idan ya zama han manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana hushi wajen hada ga wanda tsawaita mutane ba kenan ya kamata mutum ya kiyaye wannan ya san halin wanda ke bayan shi bayan shi idan ya san bayan shi ire shi ne duka suna son tsawaitawa wannan ba lahi ba in ya tsawaita in ba tare da takurawa bane ba kuma ya zama kusan fitina ce kenan ga wanda suke tsawaitawa har suna hana wasu zuwa sallah amma ya halatta kenan in kai kaɗai ne ka ja yanda kake so matuƙar kakkaita daga cikin lokaci kakka fara sallah asuba har rana ta hito ka dai ba ce magwaro ka tsawaita amma kakka wuce iyaka باب صفة الص... باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذن باب زي رؤيته منا يند من الله شكي صلى تندق استخارة ومن سبدا يا كما أصلي واجبي أكمو ويصلى يد من الله كي لن سوى يصلوا كما رأيتموني صلي إذن بمقا yanda manzala ke sallah ba kenan sai mu mu nemi hadisan da sun karo ya to mana yanda yake sallah saboda mu yi koyi da shi sallallahu alaihi wasallam عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وأن حديث لأبو هريرة yana rawaito mana idan cewa idan mazala ya kabbara ta harama sai ya ji shiru kaɗan in saka ta wani hatan shirun da yake yi ba bai magana ba ne kwata-kwata amma mene ne bai bayyanawa ne idan ba magana bai ba bayyanawa ba shi saka ta wani hatan sai shi ɗan shiru kaɗan qabla an yaqra'a kamin shi karatu fa qultu sai ce يا رسول الله يا من الله بأبي أنت وأمي ودم بأبي جار مجرور فعله محذوف تقديره أفديك sahabbai suna faɗi wannan ne suna nufin ina fansarka ya kai manzo Allah da babana da mamata abin da shike nufi da za a kaddara wani abu ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah ba za a sake shi ba sai an ba da abu mai kima to ko da iyayen shi ne zai iya badawa dan shi dan dan dan dan a samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kun ga shi yasa yawancin sahabbai suna faɗa haka nan don nuna mi girmamawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ta bi abi anta wa ummi kenan ufdika bi abi anta wa ummi ya rasulullah wannan shine kenan ma'anar bi abi anta wa ummi ستمشي أرأيتك أرأيتك كم روح أرأيتك كو أخبرني جامن بان لا بالي سكوتك شرنا لك كي بين التكبير والقراءة بين التكبير والقراءة سكان كبر حرام دا دا دا كراتو ke in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kabbara kamin shi kamin shi fara karatu sai mi sai ya shiru to wannan shirun da shike yi a ra'aita yana so manzo Allah ya bashi labari ma taqulu me kake cewa qala sai ce aqulu ga wannan manzo Allah ke cewa Allahumma ba'id baini wa bain khataayaya كما باعدت بين المشرق والمغرب كنا عندنا الدعاء استفتاح كنا وأن الدعاء تمي استفتاح مثلا سوى اللهم باعد بيني وبين خطاياي يا الله ka nisantar tsakanina da ni da kurakuraina nisantar tsakanina da kurakuraina dan dukkan mutum yana kurakurai kullu bani adama khata wa khairul khata'in at-tawwabun kenan yace ka nisantar da ni da ni da kurakuraina kama ba'atta bainal mashriqi wal maghrib kamar yadda ka nisantar tsakanin gabas da yamma kun ga tsakanin gabas da yamma akwai nisa Allahumma ya Allah naqqini min khataayaya ka wanke ni ka tsabtace ni ka fidda ni fes daga kurakurai na kama yunqas thawb al-abyad min ad-danas kamar yadda ake wanke farin kaya daga dauda daga datti Allahumma ya Allah ighsilni min khataayaya da wanke ni daga kurakurai na bilma'i da ruwa wasalji da kuma kankara walbaradi da raba kenan wannan hadithin wanda shi karantar da istiftah daga cikin addu'a daga cikin addu'ar istiftah addu'a da istiftah sun zo da sigogi daban-daban wagga na daga ciki kuma ta ɗauki ma'ana sosai mai kyau ta yadda mutum ke neman tsari da kurakuran shi da ke neman gafara da kurakuran shi da ke neman Allah SWT ya raba shi da kurakuran shi ya wanke shi da gare su idan kun ga abu ne mai kyau mutum kamin shi shiga ibada ya nemi gafara kurakuran shi saboda ya zama ko da ke shiga ya zama bai da zunubai sai sauran ladar da tarawa yana addu'a da istiftah mustahabba ce ga ta nan wata daga cikin sigarta kuma sigogi na istiftah sun zo daban-daban wasu irin dogayen wa'annan yawanci sun zo ana yin su ne a sallar dare amma irin su subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka ala ghayruka duk sun zo a cikin sallolin wajibi kamar irin wagga da muka gani ta ta Abu Hurairah ita ma tana daga cikin wanda ake yi amma mutum ba zai hada biyu ba mutum ba zai hada ba abinda mutum zai yi mutum ya yi wataran ya wannan wataran shi wannan kenan mutum ba zai ba zai hada kala abin nan ba tsara bluetooth ne gaskiya kenan mutum ba zai bi ba mutum ba zai hada ba in yi wannan wataran wataran shi ya wannan mun gane ko kenan shine fa'idar wannan tanawu'in kuma shi fa'ida sosai sosai daga cikin hikimar sanya sigogi daban-daban ibn Uthamin rahimahullah ke cewa idan mutum ya rika siya guda kullum shi na yi sai ya zama ma wata ya ɗauko sai saba da addu'a yana yin tabbacin cewa yana ibada ta zama jiki gare shi sai zama ya mance yana yi amma yana na wa'awa wannan sai zama mai akwai fa'ida sai yana halarto a abin da shike nufi kuma wannan hadisin na ƙara fayyace mana wurin da ake sanya mi istiftah shine bayan kabbara haram kuma yana ƙara gaya mana cewa kabbar harama kenan ba bayyana ta ake yi ba boye ta ake yi saboda abu huraira bai shi ta ba a ra'aitaka sukutaka ko a ra'aita sukutaka kenan boye take ba bayyana ta ake yi ba muna fahimtar a cikin hadisin kwaɗayin sahabbai ta yadda sahabbai suke tambaya kan abin da su gane mana addini don su yi aiki da shi kana ya kamata mutum shi ma ya zama mai kwaɗayi a ilimi mai kwaɗayi ga alkhairi don babu abin da ka ilimi daraja kenan nema wannan ke sha da fa'ida malamai ko kuma ibn taymiya musamman ya ishara cewa a iya sanin mutane ko sanin mu cewa ruwan zahi sun fi hidda kaya daga dauda to ta yaya nan wurin malmakin a ce daga ruwan zahi sai ya ce irsilni min khadabil ma'i was salji da kankara sai bayanin cewa ai saboda zunubi shi da wani nau'i da zahi kenan ruwan sanyi zai fi kashe zahin kuma ya wanke shi wannan ishara dai ce daga ibn taymiya rahimahullahu ta'ala Allah ya sa mishi albarka an aisha radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة يا يوم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى عن وينهى عن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم والحديث عائشة رضي الله عنها تاسفا تابنا sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana bude sallah da kabbara kinda shi dai take farawa bayan kabbara karatun kuma yana bude karatun ne da alhamdulillahi rabbil alamin kenan yastaftihu salata bit takbir wa yastaftihu alqira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin kenan wannan yana bude sallah da kabbara da take fara karatu kuma da alhamdulillahi rabbil alamin wannan kenan idan ko da an yi bismillah dai a sace ne bai nuna cewa ba a yin basmala nan ga yana nuna cewa dai ana boye ta ba a bayyana ta sannan wa kana idza raka'a idan ya ruku'i lam yushkhis ra'sahu bai daukan shi sama ya ruku'i kuma daukan shi sama wa lam yusawwibuhu kuma bayyin kasa da shi lam yushkhis bai bayyin kasa da shi afwan shakhisan ha bai shakhisan ها نعم شخص دقوه بين دوكن شتما كون بين قصر شي سوي سويبو ولكن بين ذلك sai ba tsakiya daidai sai mutai ruku bai daukan shtama kun bai kasar shi dole shi bai tsakiya wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i kuma idan daukan shi daga ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'iman bai kuma ya sajada sai ya miƙe tsaye وكان إذا رفع رأسه من السجدة كما كسنتي لو كان شيء لك سجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا بين سجدة السجادة يتمي الأمري وكان يقول وأن دك ينهن خشوعي أشكن صلى تمز الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول في كل ركعتين التحية أشكن قوة ركعة بيو ينهن وكان يفترش رجله اليسرى شنا شمودا kawashe ta hagu ƙasa gare shin huda ta kwanci haka ya zama bayan ta kwance yake inda ya zauna wajen tahiya kenan yaftari shi rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna sai kafa ta dama wa kana yanha an uqbati ash-shaytan yana hani daga tsugunni na shaydan wa yanha an yaftari shi rajulu dhira'ihi yana hana mutum shin huda dhira'in shi dhira'in shi guda biyu shin huda su iftirash as-sab'i kaman da sab'a damisa ko zaki ke kwantawa وكان يختم الصلاة بالتسليم ينا في صلى دا تسليم تسلم كان يا سلم شيء يا تلقى سلم أنا حديث daga cikin wayanda ba muttafaqun alaiha bane sharadin shi malam zai kawo hadisi wayanda suke muttafaqun alaiha ne kenan shi yasa wanga rawahu muslim bal ma wasu malamai suna ganin cewa da kai illa a cikin shi dan wanda ya roto daga Aisha Abul Jawza Abul Jawza suna ganin bai roto daga bai ji hadisin daga Aisha ba da kai kai da kai inqita to kace dai wannan hadisin shine malamai ke malaman malikiya ke hujja da shi cewa dawal istiftah makruhi su wurin su makruhi ne كوائر عن قاديث كاقا أي كيف أن يفتح القراءة بالحمد لله بس جيمي با بس جي استفتاح با وسريتا أبنى أكي جيني تبادى لبانش مزا أبو هريرة دا أكي يا لورا دا حق أكوي شرون دا أكي سيد تنبيا مي أكي تشيوا أتنشكين شرون سيانخ قامش كي نمبين لتشيوا باب دواء الاستفتاح سألناكما وانا حديثا yana nuna mana ababe daban-daban sosai kunce-kunce daga ciki nan da yace wal qira'atu bil hamdu lillahi al hikaya ne bai ce bil hamdi ba yan duka jumla ce zaka dauka fi mahalli al khaf sannan kuma mutum ta ruku'i kenan kai ya dago kanshi sama kuma ga yami sai ya kasa da shi ya bada tsakiya ya kalle wurin saje da shi ya yi akwai tumani ne a ciki natsuwa ta yi mutum ya dago daga ruku'i bai saurin kuma sajada har sai ya tsaye dangalgal dan saboda akwai zikirin da za a yi da tsaye dan mutum ya sami Allah liman hamidahu to in yayi tsaye kuma sai ya ce mi rabbana walakal hamd duka wannan shi ma kenan yana buƙatar nutsuwa sai ya tsaye sannan idan dago daga sajada kuma bai yin koma kai tsaye sai ya zamana daidai sannan kuma in ya tahiya in ya in ya raka'a biyu kamar in sallah mai raka'a biyu ce in ya raka'a biyu sai ya tahiya ya sallame in mai raka'a uku ce in ya raka'a biyu sai ya tahiya ya ƙaro guda in mai raka'a hudu ce sun yi raka'a biyu sai ya tahiya kuma shine wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyata kowace raka'a biyu shine tahiya cikin ta sai iftirash kana yaftarishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna wanda gwada iftirash iftirash gwadi iftirash kana yaftarish yana shimfida rijlahu al-yusra ta ta hagu yawa wa shine wannan iftirash wannan kuma ga kenan zaman tahiya shine ake iftirash to da kuma uqbatu shaytan shi kuma siga biyu gare shi mutum ya kafa kawon shi biyu ya ware su kuma ya kai duwawon shi kasa kaga wannan uqbatu shaytan ne an hana shi ya ware duka ya kafa kawon duka biyu sai ya ware su sai ya kai duwawon shi kasa wanda yi shi iya magana eh uqbatu shaytan wannan kaga an hana ware su ware su zai can ya kafa su to shi ne an hana wani ma ba ya shi an hana to kuma da kwai kuma ƙirƙirar duka dai irin wannan bababen cikin sallah hani ya zo da yawa na koyi da dabbobi daga ciki an hana mu in za mu tahiya ruku'i mu tai kamar yadda raƙumi yake tahiya to kuma wannan da shi ma ɗan saɓani shan raƙumi shi ke tahiya sabanin daga yanda an kai shi cin wayar abin sha da hannuwa ko bai da hannuwa cin kahon gaba a matsayin hannuwa su koko dai kahowa dai ne to amma dai an hana mu dai sabka da rabu muke sabka an hana mu lokacin sajada mutum shin huda zara'i kamar yadda yake anan ga kare haka nan shi ke yi irin sabur namun masu harauta haka suke yi sannan kuma an hana mu sauri ka naƙarin gurab kamar yadda gurab haka ke ina can hatsi ko yana waye ko kuma da mutum ya zago shi ya daga shi an hana mu wannan shi ma da koyi da dabbobi ne an hana mu irin mutum na tahiya sai ya ga mutum sai ya watsa hannun shi haka wannan shi ma maza ya hana shi ya ce na kuna wani abu kamar yadda wuciyar doki kasan doki shi ke watsa doki wuciyar shi to sai mutum na tahiya wai ko in yi gama ne ko menene sai ya watsa hannun shi haka shi ma wannan an hana shi da kuma bi abin da aka hana saukar raƙumi da waiwai irin na dila iltifat sa'alam waiwayin dila shi ma'ana shi a wai tana waiwai kamar dila ɗan dila shi adda wayo ba zai iya zuwa ta sharruwa ba sai yana yana da waiwai don ga a zo a mame shi to waiwayin dila da ɗora hannuwa kamar na kare na'am fada wanda an hana musu kenan sai sai mutum shi kiyaye na mai ba an hana ko an umarni kake so kace an hana ko an umarni me kake so kace eh na'am na'am wannan ya zo a hadisi cewa manzo Allah shi ya tashi yana yin kamar da mata suke yin kulli kasan kulli kullu to kamar da da mi suke ya suke kullu suna yin kullu kullu ya suke kullu ya suke haka suke garin ku kullu mi yake kullu na mini mi yake da shi kullu kullu na biredi na biredi na wanke yana yi ya suka shi to shine wannan kullu haka suke yana tashi haka na yake shine an karoto to kuma hadisin shi ma akwai dan cece ku ce shin ya inganta ko bai inganta ba to ko da inganta dai yana ya zama shi kullum ana yin jimki hannu ai kullum kuma ana yin haka ai kullu danna fulawa kullu kuma ana ana yiwa su yi shi a buɗe yadda amma yawanci da ahilin kul hannu saboda fulawa na son a bige ta da kyau to a takaice dai shine wurin tashi wurin tashi ne wanda ya zo ya zo a hadisi ya zo a hadisi kenan wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha wanda yake dauke da inda manzo Allah ke bude karatun sallah yana nuna cewa bai bayyana basmala idan ko da basmala an kalga ta daga cikin fatiha ne to ba dai a bayyana ta ba a bayyana ta duk wani sabani za mu ga hadisi na Anas wanda yake cewa manzala da Abubakar da Umar ba su bayyana da Usman kenan nan ma Aisha ta bayyana in zai fara karatu na na sallah ba a jin bismillah innama yana fara da mi da alhamdulillah rabbil alamin sannan gashi wajabcin ruku'i da kuma mutum dago daga ruku'i shi tsaye daidai sannan kuma kamin shi kuma sajada in yi dago daga sajada shi ma ya je ya zama daidai kamin ya koma wata sajadar ga tahiyya ta zo bayan raka'a biyu kenan wajabcin tahiyya bayan raka'a biyu do in an kai raka'a biyu a sallah mai raka'a hudu sai ya tahiyya sannan sannan iftirash yadda muka bayyana shi kan mutum ya shin huda kawa hagun sai ya ɗora mata duwawan shi na hagun ita kuma dama ya kafa ta sai zama duwawan shi na dama ba su kai ƙasa ba wanda shine iftirash wanda mutum na yin shi ne a lokacin saman tahiya da kai at-tawarruk shi kuma at-tawarruk bayan mutum ya kafa ƙawar shi ta dama to mulmakin ya iftirash ya ɗora ƙawa hagu ya zauna sama gare ta sai shi cike da ita ta yadda duwawan shi na hagun za su kai ƙasa shine kawai na tawarruk kenan sai zama ana iya yi shi a raka ta ƙarshe musamman ga sallah mai raka a hudu shi ma zama daga cikin zama na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yawancin ibadu an hana mu koyi da dabbobi cikin su kamar yadda muka ji ababe daban-daban wa'anda an hana mu koyi da dabbobi a cikin su wallahu ta'ala عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود وأن حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يتشي أن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي صلاة دامة تثبت أغريشي كان يرفع يديه حذو منكبيه يا كفنتي شنا دغا هنوان شي daidai kafadun shi idan ftataha salata dan yayi kabbara harama kenan idan idan zai yi kabbara harama wa idza kabbara lirruku'i da idan zai kabbara wajen zuwa ruku'i wa idza rafa'a ra'sahu min ruku'i kuma idan ya daukan shi daga ruku'i rafa'ahuma kadhalika da daga hannuwan guda biyu wa qala sai ce mi sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji wanda ya gode mai rabbana wa lakal hamdu Allah kuma kai ke da godiya da yabo wa kana la yaf'alu dhalika fi sujudi bayyin wannan a cikin sajada wayannan wurare guda uku wayanda an kai ijma'i cewa ana daga hannuwa lokacin motsi na sallah dagowa ko sabka guri uku ga ijma'i amma anan hadisin ibn Umar yace bayyi cikin sajada wannan haka ya rawaito kuma haka ya gani to shi yasa sauran wuraren an yi sabani sauran wuraren kamar yadda hadisi ke da kai shi ma wanda yana yin daga hannuwa duk lokacin da zai dago ko zai duka yana har cikin sajada haurin zama da sauransu sai dai hadisin da kai sabani kan ingancin shi ko rashin ingancin shi amma babban malami al-imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta hadisin isa ga cikin sifatu sa'adar nabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo cewa a kowane motsi na sallah za ka iya daga hannuwa bi ma'ana ka yi haka dan ita sallah kamar riyada ne wani nau'i na jin daɗi ne komi na cikin kashi na motsi komi hannuwa ma nasu aiki da komi yana yi da kuma aka ce hazo man kibai wani wuri kuma an ce saitin kunnen shi nan saitin kafaɗu wani an ce saitin kunne to kenan yana iya wata nan kai saitin kunne wata nan saitin kafaɗu sai dai wasu sun kawo mazhaba na tsakiya cewa in ka daga ya zama ƙarshen ku'inka daidai saitin kafaɗu kuma ƙarshen yatsunka daidai saitin kunne shi ma wallahu ta'ala alam yana iya zama yana yiwa kenan wallahu alam na'am ايوه نعم sosai ma yi ware shi yanzu shi malam ya taƙaita ne da kawo hadisai na muttafaqun alai wasu dukkan ba nan sun ka zo kenan galibi bai bai bi kansu a nan irin mustahabbi ne daga hannuwa wuraren nan guda uku wanda su kuma wannan ijma'i da kabbar harama da ruku'i da dagwa daga ruku'i sai dai akwai hadisin daban kuma wanda na ishara kan cewa akwai sabani wurin kancin shi cewa a koyaushe manzala a ko'ina yana daga hannuwa wurin cikin sallah duk inda zai kabbara sannan a nan hadisin ga bayyana cewa daga hannuwan dare manki bayani ne yake yi amma akwai hikima kuma a cikin wannan da yawa wasu nuna ado ne na sallah wasu nuna kawai girmama Allah ne wasu kuma dai sun nuna kawai riyaza ne motsi ne na kowace kaba su samu ta aiki a cikin sallah عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة عاظم على الجبهة وأشار إلى أنفي واليدين والركبتين وأطراف القدمين وأن حديث yana nuna Allah subhanahu wataala umarci annabin shi sajada akan gabbai guda bakwai wannan su ne gabbai mafi daraja a cikin mutum shine yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an asjuda an umarce ni in sajada ala sab'ati azumin akan gabbai guda bakwai da farko sai ya ce ala jabhati ala jabha kuma sai ishara ga hancin shi kenan da goshi da hanci matsayin guda suke yace jabha goshi ne amma kuma sai ya nune ga hanci kenan ala jabhati sai nuna ga hanci ga da goshi da hanci da abu ɗaya ne wal yadaini da hannaye tafi hannu guda biyu wal rukbataini da gwiwai wa atrafil qadamaini da yatsun kafuwan kafa yana yatsun kafuwa su ake kafawa su ma a shin fada su ayi sallah ayi ayi sajada wayannan su ne gabbai guda bakwai wayanda a ijma'i imani cewa dole in mutum zai sajada sai ya dora su a ƙasa kenan wajabcin dora wannan gabban a ƙasa wannan kenan kuma sannan hanci yana daga cikin me yana cikin goshi sannan kuma ya halatta idan mutum zai yana da wata hulla ko rauni ya sajada tun da shi yanzu gaban wannan an sha makance tsakanin su da ƙasa ya halatta dan kai gwiwan kama ka sake da wando uku wando hudu duka yana yi ko kahuwa kana sake da huffi ko safa ko sule duka yana yi yan dan ka tsawon abu shamaki tsakanin ka da wurin sajada ka ba matsala sai dai in abin babba ne bai bara hancin kai kai kasa to wannan nan ne matsala saki wanda da naɗa rauni naɗi da yawa ya zama hancin shi in ya ɗora goshin shi bai kai kasa to wannan shine abin da yake da matsala عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الصلاة إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يحوي ثم يكبر حين يرفع ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس عن المطرف بن عبد الله الشخيري قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وأنها لسان قدابيو سنة منا bayanin ɗaya daga cikin shi'ar tambari ko kuma alama ta sallah shine kabarbari zai tabbatar da kabbara ga Allah subhanahu wataala da girmama shi kenan wannan yana nuna cewa Allah sallah daga cikin hikimarta an sanya ta ne dan ami a girmama Allah hadisin farko na Abu Huraira yake cewa manzon Allah salati da amince Allah tabbata gare shi ya kasance idan ya yi tsaye idan qama ila salati idan ya tsaye zai sallah yukabbiru hina yaqumu yana kabbara idan ya tsaye kabbara harama kenan ثم يكبر حين يركع سيكبر يدوكا ثم يقول سيتي باني ذي دقوة سمع الله لمن حمده ألا يكرب أو يقول يمي حين يرفع صلبه من الركوع يانك دقوة إلن تبتصعي ثم يقول هو قائم سيتي ربنا ولك الحمد يا ألا كك إذا يبول قوليا ثم يكبر حين يحوي سيكبر لوكس إنك تحيا قسع ثم يكبر حين يرفع رأسه سيكبر إنك دقوة لك سجدة ثم يكبر حين يسجد فيكم شي كبر لوكس إنك سجدة ثم يكبر حين يرفع رأسه سيكبر لوكس إنك دوكان شكم لك سجدة ثم يفعل ذلك في صلاته كلها سيشيها كان عشان صلى شدوكانتا حتى يقضيها حتى يكمل ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس كم سيشي كبر دقوة سمع يركعها تبيو وأنا مطرف بن عبد الله الشخير لقولنا الصحابي من مطرف بن عبد الله الشخير قال يتي صليت ناي صلى أنا وعمران نيدي عمران ابن حسين ابن حسين خلف علي بن أبي طالب بايان صحابي من زال لكم خليفة الشيء لهم وانشي ثوركين شي علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتي فكان إذا سجد كبر سيكفن سيشي علي إذا زي سجد زي كبر وإذا رفع رأسه كبر إذا كم يدعو كشرك سجد أنا كبر وإذا نهض من ركعتين كبر إذا يدعو دقا ركعة بيو زي تاشي السما زي كبر فلما قضى الصلاة ذلك عليه صلى أخذ بيدي عمران ابن حسين سي عمران ابن حسين كام عنونا فقال يتسمني قد ذكرني هذا وأن ياتنا مني صلاة محمد صلى الله عليه وسلم صلى على النبي محمد صلاة دام جل ثبت غريشي أو قال كوكو تيواني يي صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم يا من إرن صلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم kenan wannan hadisan guda biyu muna fahimtar mi cewa kabarbari ana yin su yayin da za a yi tsaye ko kuma yayin ruku'i ko kuma yayin dagowa daga ruku'i kuma in za a dago daga ruku'in afwan in za a dago daga ruku'i ana cewa mi sami Allahu liman hamidahu ga wanda yake liman ne ko kuma wanda yake shi kadai amma mamu yana koyi da liman ne sai ce mi rabbana walakal hamd wannan shine zahirin hadisi saboda babban marimi al-albani ya gan cewa da liman da mamu duk za su ce sami Allah liman hamidahu amma a zahirin nassi anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qala sami Allah liman hamidahu faqulu rabbana wa lakal hamd ba albani kadai ba daga sauran malamai ibnu hajar sayuti da sauran su suna ganin cewa hamma musa ya ce sami Allah liman hamidahu amma zahirin hadisi cewa idan liman ya ce sami Allah liman hamidahu to mamu za su ce mi rabbana wa lakal hamd sai zama kenan liman da wanda ke sallah shi kadai su idan su ce sami Allahu liman hamidahu wannan hadisin akwai cikin shi natsuwa a cikin ruku'i kenan mutum ruku'i natsu sannan sannan sai ya kabbara wajen zuwa sajada da kuma kabbara wajen dawo daga sajada da kabbara wajen komawa sajada kenan duka dai halaye na sallah shi daga cikin siffar sallah bayyana wannan kabbarorin amma in ma in ma mu ne ba sai ya bayyana ba shi liman zai bayyana dan mamun sujiya amma su mamu ba buƙatar su su yi su su bayyana yayin da aka ce yukabbiru hina shina nuna cewa kenan da kabbarar da fara kabbarar da tahiyya tare ne dan hina zarf ne tare da cewa zai yana zama harko ko tsakiya ko karshe amma harkon zai fi aula da adoke shi a wannan ma'anar wallahu ta'ala a'lam اللهم الفاظ دداماني كتي ربنا ولك الحمد كو ربنا لك الحمد كو اللهم ربنا لك الحمد كو اللهم ربنا ولك الحمد دك انا تشيو ها بايا بايا مم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجرته فجلسته بين السجرتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وان الصحابي البراء بن عازب شان سبان تامنا سلر منزل الله صلى الله عليه وسلم cewa sallar tana da kusanta kama da juna cewa yace tsayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalli sallah ramaqtu salata ya kalli sallah ma'a muhammadin صلى الله عليه وسلم ذكرنا أن محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه سينقى أيوار شي فركعته دركوئش كان دس أيوة دركوئ فاعتداله بعد ركوئه دكما أيوة شكي باير ركوئي فسجدته فجلسته بين سجدتين da kuma sajada da jam da zaman da yake yi tsakanin sajada biyu fa sajdatahu da kuma sajada da yake komawa shi fa jalsatahu ma bain at-taslim wal insiraf da kuma sal da, da zaman da shike yi wanda ke tsakanin sallama da barin sallar dukkan su qariban min min as-sawa duk sun yi kusa da mi daidai kusan daidai daidai suke kusan daidai suke a wata riwaya ta bukhari sai ce ma khalal qiyam wal qu'uda banda tsayuwa da zaman tahiya dan tsayuwa ana dogon karatu zaman tahiya ana addu'o'i a bayan tahiya in mu zai tahiya ya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shi addu'o'i kun ga wannan su suke yin kusa da tsayuwa amma sauran sallo gaban kenan da dai suke ana son kenan mutum a sallar shi kai yayi bambanci kwarai kakka yi dogon tsayewa amma ruku'i kuma da ka duka ka tashi ya zama in kai dogon tsayewa ka yi mi ruku'i ya zama shi ma dan dogo dogo wannan haka ake so ya zama ya sa sallar shi ta yi munasaba ta kama da juna sabanin wasu in za su je ruku'i din sajada karshe sai a tsawaita a ta sajada kuma alhali ko da tsawaita za a yi to a fara tsawaitowa daga farko daga farko ya zama mi in ka yi tsayewa ta farko to tafi ta biyu ruku'i na farko ɗaya ruku'i na biyu sajada farko ta ta ƙarshe kaga da ka jerowa ka faru da tsawaita har ka zo ƙarshe ka rage shi sa raka'a biyu na farko ma mai sallah mai raka'a hudu ana sura fata da sura amma raka'a biyu na ƙarshe ba a yin fatiha da da sura عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي wannan hadisin na Anas ibn Malik yake cewa inni la alu bazan kasa ba bazan gaza kenan bazan kassara bazan rage komi ba an usalli bikum in muku salla kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina kamar yanda manzon Allah salati da aminci Allah tabbata garshe ke man salla kenan Anas ne ya iske mutane yace zan muku cikakken salla irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال ثابت sai ثابت ce فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه أنس ينا يوان أبو بنغان كوكونا ينشي منيني كان إذا رفع رأسه من الركوع يا كفنتي إذا يدعو كش daga ruku'i انتصب قائما شنا tsayawa tsaye hatta yaqul alqa'il hatta wani yace daga cikin mutane kad nasiya shin ko ya mance ne wa idza rafa ra'sahu min sajdati idan kuma daukan shi daga sajada makasa hatta yaqul alqa'ilu wa da nasiya sai tsaya tsaye har wani ya ce koman cewa ne yi kenan wannan yana nuna min tsayuwa ta ba ruku'i ba gashera ce ba ana tsayuwa ayi addu'o'i ma ciki aya tsayuwa ayi addu'o'i ciki sannan kuma zaman da ake tsakanin sajada guda biyu shi ma ba gajera ce ba ana dan tsayawa dan shiga ta kadan haramtan shi dai mun shin koman cewa ne yayi yayi tsammanin ya ce shi ke yi wannan duka cikin siffofin cikin siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake rawaito mana a sana hadisai da dama insha Allah yanzu za mu dakata sai ba Allah insha Allah ta'ala mu ci gaba a cikin wannan hadisai masu rawaito mana siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam